tabaraka wa ta'ala yace mun yi qul huwallahu ahad ko jiya mun yi Allahu samad mun ji ma'ana as-samad al-kamilu alladhi la hajata lahu ila ila ahadin ko to sannan Allah yace lam yalid wa lam yulad Allah bai haihu ba wa lam yulad kun ba a haihe shi ba wallam ya kullahu kufuwan kufuwan tamka ahadun da kowa wallam ya kun bai kasance ba lahu kace kai wani yayi kama da Allah ko ga halitta ko ga dabi'a ko ga hali ko ga mi Allah bai kama da kowa ba laysa kamithlihi shay'un hadha ta'kidun wannan cewa bai haihu ba a haife shi ba kuma bai yi kama da kowa ba takidi ne karfafawa ne lissamadiyya ga siffatai ta samadiyya zama ne as-samadu wal wahadaniya da siffatai ta wahadaniya zama ne al-ahadu karfafawa ne an kai wa qulna mun ce taukidun karfafawa ko mun ka ce haza taukidun karfafawa ne la'annana nafhamu haza domin muna fahimtar wannan ne min masa buka dangane da abin da ya gabata faya kuna zikiru don haka an bato ne sai ya zamo taukidan karfafawa lima'ana ma sabaka ga ma'anar abin da ya gabata wata ƙariran lahu kuma ya zan tabbatarwa gare shi mig gabata siffanta Allah da wahadaniya da samadiyya fa huwa la'ahadiyatihi shi Allah saboda kadaituwa ta zama ne ahadun wa samadiyatihi da kuma zama ne samadun lam yalid bai haihu ba domin mista mutum ka so ya samu ɗa domin in ka kasa ƙarfin ɗan ya kawai taimake ka kaga Allah bai da bukata ga kowa to to sannan abin da yasa kuma aka son uba saboda a samu nasaba wanda bai da uba kaga bai da nasaba nasaba ta yi ta yanki daggare da a fara kidan yawa to ka gani to Allah shi kaɗai yake don haka bai da bukatar uba amma mu duk muna da bukatar duk wanda an ce bai da uba ya samu matsala haka ne ko ba haka bane to shi Allah bai da bukatar uba to ka gani shi yasa lam yalid wa lam yulad sun ka zan takidi ga zamanai ahadun da zamanai samadun muna tare la'anna alwalada domin da ya kunu ala mithlal walidi yana kasancewa akan kwatankwacin mahaifi fil khilqa ga halitta kan taba ganin mutumin da mata ita ta haihi jaki dole halitta da uba ta zanguda in dai mutum ne ya zan in kuma jaki ne in jaka ta shi haihuwa ta haihi jaki dole ga halitta su zanguda muna tare fi sifa ga sifar su wahar ta shaba kai har daidai da kamancece ne kai wanda yayi kama da babanai shi kenan to ka gani to Allah bai da wanda aka ba da shi madalla don ka gani shi ɗai yake kaga in anka ce yana da ɗa to kaga zaman shi ɗai ya tashi in anka ce bai da bukatar kowa kaga magana ɗa gare shi ba ta taso ba magana uba gare shi ba ta taso ba lamma ja a mujazzizul mudaliji lokacin da mujazziz ɗan ƙabilar bane mudalij shi ne mudaliji wane ne mujazzizul mudaliji mun yi shi tun cikin bulogul maram mun yi cikin bukhari mun yi cikin muslim ba da daɗewa mun yi cikin abu dawu da wane ne mujazzizul mudaliji madalla wanda adda ilimin gane nasaban mutane ba hasura ne kun haɗi ba da turanci sannan to me aka ce mai da turanci to to shi to ɗaya da cikinsu ɗaya da cikin masu irin wannan ilimi na gane yanzu da ganin mutum ba sai ya san ku ba yaka cewa wanga ɗan uwan wani na ina fatar kun fahimta to an samu matsala zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama zai dubnu haritha uban Usama bakin mutum ne mata ce ummu Ayman wadda annabi ya hada shi da ita sun kai aure an ka haihe Zaidu ita ma baka ce asali ka san ita ce koyan gadda manzon Allah ya gada ga mahaifi ne ummu Ayman eh to sai annabi ya hada su suna haihi Usama ibn Zaid sai Usama ya zo jajawar da kasan Balarabe uban yace ba dane na ba annabi yace ba dalili na ba Allah na iya halitta duk abin da ya gada ba to haka dai Zaid ya rike Usama dai amma shi dai hankali ne bai kwanta ba ya yana baki mata ta baka amma dan su ya zo Balarabe ran nan amma tunda annabi ya mai magana kaga babu wanda zai yi wata rana sun zo majalisun annabi sai sun lullube da bargo ƙafafunsu ɗaya an waje sai ga shi mujazzizin ɗanga mudalaji sai ya ce wagga ƙafa daga wagga ta hito sai annabi ya kabbara ya ce alhamdulillah kuma an riga an amince musu ba a da shakku game da abin gansu shi ne ya shigo inda aisha fuska ta tana walƙiya ya ce aisha ke ji abin da mujazziz ɗan ƙabilar mudala ya ce iskan mai usama da zai dumna harisa kwanci ya ce wagga ƙafa daga wagga ta hito gaba kaku wagga fara ashe kenan kaga wani balarabe da ya taho mata tai shi balarabe mata tai balarabe sai mata ta haida baki yace wala ba dane na ba an ka zo inda annabi yadda le yace to kaga za a yi mu haida baki sai ce kana da raƙon mai mi akalolin su yace akwai jajjaye akwai auraki akwai baka yace to yanka an ka samu haka nan yace yana ya jijiya wani yace yana ya shi ma danka jijiya can cikin kakanninka akwai wanda abbaki shi kenan ba a ganin gida guda wani fari wani baki wani dogo wani gajere wani mai kiba malla abokar jibirar ce ni aka gwada mashi ya dana kasan uba ne guda da golobo jiballa abokar gudan san gege amma ji golobo da yake to ka gani to yin ba Allah ba ya halitta haka don haka don ɗa bai biyo ka ba bai biyo wani na gidanku ba ba kakkace ba naka na ba wannan bai zama dalili ka ce ba ɗan kada ba Allah na halitta ya haluk ma ya sha Allah yana halitta duk abin da ya gada ba dole ɗanka ya biyo ka ba yana iya biyo wani kakanka can na sama yadda cikin kakanninka akwai tukururu wanda abbaki sai ya biyo shi ko akwai wanda afari sai ya biyo shi to mu tafi shi ne ce lamma ja a mujazzizul mudaliji lokacin da mujazziz ɗan ƙabilar bani mudaliji shi ne al-mudaliji ya zo ila zai dimna haritha inda zai dimna haritha wabnihi usama da ɗansa usama wahuma multahifani suna lullubi birda'in da mayafi sun lullubi kawunan bai san ko suwa ne ne ba ƙafafu ɗaya an waje qad badat aqdamuhuma aqdamuhuma ba aqdamuha ba aqdamuhuma ƙafafunsu sun bayyana nazar ilal qadamaini sai ya kalli ƙafafun nasu faƙali ya ce ina hadihil a ƙadamu lalle waɗannan ƙafafu ba a duhamin ba adin sashen su daga sashe ne fa'arafa zalika ya gane wannan ne bishe bahi da kamancece ne ya sun yi kama da juna don haka ashe dole ɗa ya zan yana da kama da ubanai ko ga halitta ko ga sifa ko ga kama muna tare madalla to kaga in da Allah ya riƙe ɗa ɗan nan ya biyo shi kaga wahadaniya ta tashi sannan ya nuna kenan tunda har ya halitta maka yana da ya nuna yana da bukata da dan kaga samadiya ita ma ta kari to shi yasa bai yiwa Allah ya rike da haka inda ya rike uba kuma dole da ya biyo uba nai kuma yanzu ka gani ya kira ka yana huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin kaga yanzu ya tashi da awwalu tunda dole ubanka ya girme ka madalla to falika mali a hadiyyaci saboda kammala kadaituwa ta ya zama ahadun wa kamali samadiyyaci da kuma kammala zama na as-samadu lam yali saboda haka abbai haihu ba walwalidu mahaifi muhtajin ilal walad mabukaci ne ga ɗa bil khidmati yana bukati ya mai aiki yayi ma shara yayi ma wanki ya ɗauko ma ruwa ‘yan ana noma ya taya ma noma da sauran abubuwa dai wannan faƙa da ciyarwa in ka kasa tsuha ya kama shi ko yanzu ƙarhi na ya kawo ya samu kuɗi ya zan ɗan kasuwa ko ya zan hamshakin manomi ko ɗan siyasa kaga sai ya zanci shekawa da kacci sai wayo inuhu amma ɗiyan dauri ɗiyan yanzu ba ruwansu da uwayensu za ka yi mamaki abinda wasu ɗiya kawa uwaye sai su yi kamar ma ba kama azashi ya ƙuba ne kaga iyakaccen amana ko annan ai duk abin da mutum zai wa uwaye ne ba kokari ya bara mata kwarkwara ce kuma hakka mutu baka iya rama abin da sun kai ma saboda abu guda duk abin da uba ko uwa na wa ɗami suka so su dai rayuwarka suka so kullum ka ci gaba kai ko duk abin da za ka yi musu kai dai abin da haka so su mutu ku rabu lahiya da wanda ya yi ma alheri yana bi ɗan rayuwarka da wanda ya yi ma alheri yana bi ɗan mutuwarka wahi alheri kullum abin da haka so dai ku rabu lahiya ku rabu lahiya dai su dai mutu ku rabu lahiya kuma ba ka hata karge su kaka hata kullum su kaka azaba mutuwa su ko kullum abin suka so ka dai rayu don haka mi za a yi a saka musu babu to yawan daidai da rama ta kwarkwara rama bukin da an kai ma ya gagara mutum yana da ɗaya ƙato kaza duk ɗaya na yana amma sallah ta yi in ba su iya mai shadda da yawa ta dubu ishirin ka ba da ya ɗunka ga sallah to a ce su haɗa wanga ya kawo dubu biyar wanga dubu biyar dubu biyar dubu biyar a sai shadda ta dubu ishirin kuma da ya gagara tsoho da katama ya sallah da ragga ba rashin dabuwan ga rashin mutunci na rashin imani na da rashin sanin ciwon kai sannan komi kai ga ubanka can kabari wula kai to me an abin da haka ubanka ubanka ko kana ubanka bari wula kai ba kyauta balle ubanka to yanzu abin da aka yi kenan mutane sun yi considering din matan su da diyan su sunan damu da su in ba da uban ba to ana samun diyan ha ta gani don haka dole sai an yi gyara amma abubuwan da ka faruwa akwai ban tsoro ma gare su wani ka bani labari ya ce abokai na haka guruf na kuma duk kowanninsu da mai zarafi na ba talaka to kasan akwai sanda lalura ka haɗo maka baka rike da kuɗi ga hannu sai guda ya ta inda ya ɗauki guda da mota ya ce mutai don Allah inda wani in ranta kuɗi sai don Allah a romi miliyan biyu sai ya aro miliyan biyu ga abokinsu guda tare da wanga an ka arsu kuɗin Allah ya ƙaddara Allah yawa wanga ba fati bai biya ba to da ya mutu shi wanga da ya ranta miliyan biyu sai wanga ya tara ɗayan ya ce to ni a shaida wani na biya ta miliyan biyu mi sun baba don Allah ba wannan magana don misa bai biya ba sai da yana da rai kuma ya ba kuɗi ya ba gidaje miliyan ga biyu a ɗiba cikin kuɗin da ya bari a biya ba wani abu na ba sun kace wallahi su babu ruwa don me ya kibiya sadda yana don Allah babu ka ba wannan mu wallahi babu ruwa mu shi wanda abin shi ka faɗa mai wagga baki da ba to yanzu kuɗi ne a ɗebo a biya mai bashi ƴan ƙyaya na ga su aka neman yanzu su sa kuɗin su biya mai ba ka shi aka bai komi aka mai an naɗe ba a mai ba a ba kuma kuɗin ga nashi ne fi sabilillahi ku diba ku gani mutane su shigo birni suna wadaƙa su ba uwaye kawai ka babba su gudun haihe su ba ba a ci amana an ci amana duk wanda Allah yawa arziki ya rayu da uwaye na ya kokari ya yi musu abin da za su samu albarka kaji amma yanzu the reverse is the case Allah ya sawaka to mu tafi to ina yake gaskiya akwai ban tsoro abubuwan da ka faruwa tsakanin uwaye wasu hadda kai ga bugu mutum ya mari uwa ta saboda mata ta ya to ya iskan mu uwa ta na hada da ya kashe ta mari ko ko ta mari uwa ta ya hada mai ce ita ta ja ta wai uwa ta ta ja mata ta duk an samu duk an samu to kaga akwai hadari ko ko wanda Kabiru Gombe ya bada labari Abuja yake uwa ta yana kauye ya to ya dauki uwa ta ya kai can kullum mata ta sai ta kawo mai kwamfilan in na tayi kaza in ya gaji da ya ɗauku uwan ya mai suwa ƙauye sai ta sa an ka gyara ɗakin nan ta ta ɗauku wata ta kawo da shi yasa mata ka cewa da ka haihi gwamna gara ka haihi matan gwamna ka haicin umarni don yanzu mutane sun yi damuwa da uwaye da ƴan uwan matansu bisa ga ƴan uwayensu da ƴan uwansu gara ka haihi matan gwamna da ka haihi gwamna ba ga mutane nan suna bugun gaba yanzu ni na wani kanin mata mata zafin dariya zafin ta kai ci mai kanin mata kaga is a pleasure to him yanzu amma baka ji wanda ya ce ni na kanin gwamna ba sai dai kanin matan gwamna don ya yi ƙari to Allah ya shirya shehu to yana yi duk suna cikin alamomi na alkiyama to mu tafi mutum ya hihita mata ta akan uwatai fali kamala a hadiyatihi saboda kammala kadaituwa tai wa kamala samadiyatihi da kammala zamanai as-samadu lam yalid shi yasa bai haihu ba wal walidu mahaifi muhtajin ilal walad mabukaci ne zuwa ga ɗa bil khidmati ta hanyar ya mai hidima ya mai aiki wan nafaka da ciyar da shi wayu inuhu kuma ɗan ya taimaka mu uban inda al'ajin lokacin da uban ya kasa ya tsufa yanzu bai iya noma bai iya komi kai ko ƙarhinka ya kawo sai ka tallabe shi to yanzu ka an yi haka nan ka haita batu ne ai baka yi adalci ba waya baka nasluhu kuma zuri'a ta ta wanzu in mutum bai haihu ba kaga shikenan an samu matsala zuri'a ta yanke kamar wanda bai da uba kaga zuri'a ta ta sama ta yanke shi ku wanda bai haihu ba zuri'a ta ta kasa ta yanke amma yanzu in ka ko baka ba ko ɗari ba in ka baɗɗiya shikenan ai ga zuri'a nan ka bari kamar kana nan su ma in sun ka kaga zuri'a dai an ci gaba da haihuwa dai zuri'a tana nan dai ɗiyan wani ne jikokin wani ne to yana cikin bukatar da an ga mutane ga samun 'ya'ya shi yasa wanda bai haihu ba yake cikin damuwa ina fatar kuma don dan riko doba da an kai dai ba a dai hada shi da danka walam yulad kuma ba a haife shi ba shi Allah la'annahu lawlad domin da an haife shi shi Allah da ya zan yana da mahaifi lakana masbukan da ya zan wanda an ka riga ya bi walidin da matun da mahaifinka ya rigaye ka to kaga da yana da mahaifi da sai a ce to kenan Allah ba shi an na farko ba kamar yadda ya kira kai ne yace huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu wa huwa bi kulli shay'in alimun shine na farko shine na ƙarshe shine bayyananne shine boye kuma masani ne to kaga in yana da uba to kenan ba shi al awwalu ba tunda uba ne ya rigaye shi ma annahu jalla wa ala tare da cewa shi Allah girma da ɗaukaka sun tabbatar mai huwal awwal shine na farko allazi laysa qablahu shay'un wanda babu komi gabani nai wa huwal khaliq kuma shine mahalicci to in ya zan komi shi ya halitta to ya za a yi kuma yayi uba ɗan an kacewa da uba nai to shi uban nashi wa halicce shi kaga don haka shi yasa tunda Allah shi ka halitta to bai yiwa kuma yayi uba muna tare wa masu wahu duk abin da ba Allah ba makhalukun halitta shi an kai fa kaifa yulato ya ake haihuwa tai kaga bai yiwa ya zan yana da mahaifi wa in karu musun annahu waladun annahu walad eh, ko mm. wa in karu musun annahu wulida cewa an haife shi ablagu ya fi isa matuƙa fil uqul ga hankula min inkari daga musun annahu walidun cewa shi mahaifi ne musun Allah na da uba ya fi ƙarfi bisa ga musanta yana da ɗa wali hada saboda haka lam yadda ahadun wani bai taɓa da'awar anna lillahi walidan cewa Allah na da mahaifi ba inda an ka fito sai wannan zamani namu ɗai wasu shedannu sun ka ce Allah na da mahaifi sun kai waƙa babu uban Allah in yasi duk kafin ran da sun ka gabata sai dai su ce Allah na da ɗa amma tarihin duniya ba a taɓa cewa Allah na da uba ba sai wanga zamani namu zamanin ƙarshen duniya kuma har da waƙa kuma musulmi ba ba yahude ba ba ba maguje ba ba kirista ba musulmi ɗan musulmi kuma ba haushe kuma garin musulmi na rijau cikin niger mustapha mai gausi ya yi waƙa babu uban Allah in yasi hadda cewa ga wasu nan wai sun ce Allah shi dai bai da uba ne bai da uba to shi shege ne yana da baba ne in yasi ka taba jin haka to ya za a yi mu zanna lahiya ana wa Allah wanga karan tsayi cewa Allah na da ɗaha ɗa ɗa ba ƙasa gare ka yake ba amma uba saman ka yake to cewa ɗaya Allah na da Allah ya ce takadu samawa to ya tafattarna min watan shakul ardu wata khirul jibalu hadda an da aulin rahamani walada sama tana kusan ta tsatsage ta faɗo ta halaka mutane ƙasa tana kusan ta tsatsage ta rusga ta halaka mutane duwatsu suna kusan su faɗo da ƙaƙƙu su halaka mutane saboda ɗaya an ce Allah na da ɗa to yana ga an ce Allah yana da uba to ko dai bai halaka mu ba mu ko ba za mu yi rayuwa mai daɗi ba shi a ƙa'ida ta Allah al'ummar annabi an yi ma annabi alkawari irin yadda an ka halaka al'ummomi halaka ta gaba ɗaya ba za a wata shi amma muku ba za mu ji daɗin rayuwarmu ba to kuma shi na annan muna gani in bancin na cikin kabari wahimu wahala yanzu to an cikin kabari ɗaya ya ɗan najeriya wa ana cewa wane bayye ba jonathan bayye ba allah ya kawo bara an ha kawo bara an ka ce gara jonathan da shi to buhari ya taho wanga tsoho mai makarkata ya taho shi dama ba mu da wata hata gare shi ai buhari ya haikuwa bata kai duniya don shi an ka ɗauko hata ta allah an ka azamai ya ce eh wa'in karu annahu wulida musun cewa an haife shi shi Allah ablagu ya isa matuƙa fil uquli ga hankula mai in kare annahu walidin daga musun cewa shi mahaifi ne wala hada saboda haka lam yadda ya ahadun wani bai taba da'awa anna lillahi walidin cewa Allah na da mahaifi ba wadda almuftaruna amma masu ƙirin ƙarya maƙaryata sun yi da'awar anna lahu waladan yana da ɗa yahudu sun ce uzairu ibnullah nasara sun ce masihubnullah jahilan laraba mushrikan laraba sun ce almala'ikatu banatullahi kaga waɗanda duk sun jingina da ga Allah amma dai a jingina uba ga Allah to sai wanga zamani namu Allah kai mana tsari wa qannafa Allahu hadha wa hadha Allah ya kore wancan ya kore yana da da ya kore yana da uba ya kore kowane yace lam yalid wa lam yulad wa bada'a bi nafil waladi sai ya fara da kore da la'ahamiyyatin radda saboda muhimmancin yin raddi alamun da yi akan masu da'awar yana da ɗa don da ɗaya ba a yi da'awar yana da uba ba in ba yanzu ba nice muku to shi yasa ya fara ya ce lamiya led ya fara kore ɗa balƙala akwai ma inda ya ce mattakhadallahu min waladan Allah bai rike ɗa ba ya kore gaba ɗai hatta walau bi tasammi ko da ko da suna ba ha ganin akwai wani wanda ba kai ka haife ba amma sai a ce ma ɗanka a ce mai ɗanka kamar ɗanɗan ɗan uwanka sai a ce ɗanɗan wane kaga suna ɗaya na don ba kai ka haife shi ba sannan akwai sanda haka ɗauko yaro riko shi ma ya kama biyarin da sunanka zamanin jahiliya kahin shi annabi muhammadu ya taho a saukar da ta akwai adaptation ka ta gidan marayu ka ɗauko ɗa ka yi adoptin ɗi ne ya komo ɗanka wanda aka ce ma ɗan hankaka adaptation kenan da turanci kaga duk ana yi ina fata kun fahimta to ko da haka nan ko da da suna Allah bai rike da ba ina yake ina yake fa huwa lam yalid don haka shi Allah bai haihu ba wala ko lam yalid bai haihu ba walam yattakhidh waladan kuma bai rike da ba ko da dan riko ko dan hankaka dan adaptation ko ko dan dan Allah bai rike da ba banu adam ƴan adam wa ƙade takhidul insanu minhum waladan mutum daga cikinsu yana riƙon ɗa wa huwa lam yalidu alhali kuma ba shi ya haife shi ba bi tabanni ta hanyar adaptation ta hanyar tabanni kamar yadda annabi ya tabanne adaptin din zai dubnu haritha sai an ka kama kira ne zai dubnu muhammadin sai da Allah ya saukar da aya cikin suratul ahzab ud'uhum la'aba'ihim huwa akasatu indallahi fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fiddini to sai an ka hana adaptation to sannan ya koma zai dubna haritha dinai to shine cewa huwa lam lam un yace ɗan adam mutun na riƙon da mutun da cikin su yana riƙon da wa huwa lam yalid alhali bai haife shi ba bi tabanni ta hanyar tabanni adaptation aw bil wilaya ko ko ta hanyar walitaka kai ne waliyansa kai ne majibincin al'amarinsa kamar misali asali bawanka ne ka yanta shi kuma ka mai da shi ɗanka ya kama biyarin da sunanka au bi gairi zalika ko dai da wani wannan wa in kana tabanni duk da yake tabanni ya kasance gairu mashru'in ba abin shar'anta ba an soke shi an yi shi da amma an soke amma Allah ta'ala amma Allah madaukaki falam yalid bai haihu ba walam yulad kun ba a haife shi ba wallan ma kana to da ya kasance ya ridu yana gangarowa ala zihina akan hankali akan tunani fardu kaddara an ya kuna shay'u wani abu ya kasance la walidan ba mahaifi ba wala mauludan kun ba abin haifuwa ba lakinnahu sai dai shi mutawalladun kuma wanda ake cewa an haifa ne kun gano yadda jumlar take yana yiwa ya ga ta to ai ba sai ya haihu ba ai abu na iya kasancewa ba haihuwa ta an kai ba bai haihu ba kun ba a haife shi ba lakin nahu mutawalladun sai dai ya za abin haihuwa yanzu misali dan dan dan uwanka da ka dauko kaga ba kai ka haife shi ba amma kuma za ka rike shi matsayin ɗanka za a kama kira ne da sunanka matsayin ɗanka yana iya biyarin da sunanka misali to wallan ma ka ina yake nafa hadhal wahama sai Allah ya kore wannan tunanin allazi qadari da wanda yana iya gangarowa ba sai ta hanya haihuwa ɗaya mutum ka zama ɗanka ba akwai hanyoyi zayyawa da ba kai ka haihu ba amma kuma a kira shi ɗanka to tun da wanga tunani na iya gangarowa sai Allah ya kore wannan faƙala ya ce wallam ya kulla hukufuwan kuma tamka ba ta kasance gare ba a hadon da kowa ina fatar kun fahimta wa idan tafa in ya kore an ya kuna lahu kufuwan tamka ta kasance gare shi a hadan da wani to lazima wannan na lizimtar da Allah ya kuna mutawallidan ya zam bai zam wanda wanda wanda ya haihu ba in ya zan bai da tamka da kowa ko da tamka ba ya da wani to ashe babu hanyar da za a bi kuma ya zan ya haifi wani a ce ai ko bai haifai ba ta hanyar dan dan dan uwa ne na ko kaza ko kaza ta hanya kaza babu wanda aka kama da shi wallam ya kullahu kufuwan ai la yukafiu ahadun ba wanda aka kama da shi fi jami'i sifati ga dukkan siffofinsa fi hadhihi sura cikin wannan sura ta qul huwallahu ahad sifatun thubutiyya akwai siffofi dama mun yau baya siffofin Allah sun kasu kashi biyu akwai siffofi masu tabbatarwa akwai siffofi masu korewa to cikin wannan sura akwai sifatun thubutiyya siffofi masu tabbatarwa wasu fatun salbiya akwai siffofi masu korewa a sifatu thubutiya siffofi masu tabbatarwa da a cikin ƙulhuwallahu allahu siffa ce allati ta tadammanul uluhiya wadda ta ƙunshi uluhiya mai uluhiya zaman allah abin bauta ashe sunan allahu yana tabbatar da ashe allah ma'aluhun ne abin bauta ne kaga ta tabbatar da bauta ga allah allah shine abin bauta ahadun ulhuwallahu ahadus siffa ta ahadun ta tadammanul ahadiya ita ko ta kunshi kadaituwar Allah ashe Allah shi ɗaya ne ba biyu ba uku ba balle balle uku as-samadu sannan akwai siffa ta as-samadu ta tadammanu samadiya ita ko ta kunshi zama ne as-samadu kammalalle kuma wanda bai da bukata komi ga kowa kaga wannan surar ta kunshi waɗannan siffofi na tabbatarwa guda uku wasifatu salbiya su ko siffofi na korewa cewar da Allah ya lam lid bai haihu ba kaga Allah ya kore haihuwa gare shi walam yulad ba a haife shi ba ya kore kuma haihuwa tai walam yakul lahu kufuwan tamka ba ta kasance gare shi ba a hadun da kowa ya kore kuma tamka kaga qul huwallahu ta kunshi siffofi uku masu tabbatarwa siffofi uku masu korewa thalathu isbatin tabbatarwa uku wa thalathu nafiyin korewa uku wa hadha nafi wannan korewa yatadammanu min al-isbati shi kuma kore waɗannan siffofin da na kore lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sun kunshi tabbatarwa yatadammanu sun sun kunsa min al-isbati daga tabbatar da kamalal ahadiyya was samadiyya kammalat zamanai makaɗaici da kuma zamanai as-samadu muna tare waɗannan siffofi da na kore lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu sun tabbatar da zamanai ahadun samadun ina hata kun fahimta to madalla to sai mu tsaya nan to Allah ya shirye shi mu ya samu na albarka ga abin da mu karanta madalla سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك